Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من دعاة الوحاد يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر علينا جسرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
rahmatullahi ta'ala barakatu mai sauraro Allah saki dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan shin salamuddin radiyallahu ta'ala anhu yau ɗaya ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha hudu ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akramukum Allah bismillah يا ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف واعطينا المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جما والله فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسير التماس بنوره وهم التماس يا ربنا بداية تلاوي ومن بسره إلي آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد الفيدي لئن لنا الحديد والجبال بعيد عن الجنون والكبال وافتح لنا القنوز والعيون وفي بنا الاغران والعيون فانا بشركنا قليل غسل ورا ونرى الزمان صلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا همة الشيخ إذري لنا بهذا المعذر التادي بنظرة تاتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar harutul aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasutul aktas. a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa har a wurin zatin sama bai da bukata kuma a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zin ikram a yan uwa muna haka baki baki daya da ku muna gaida maulana shek salahuddin hafizahullah wa qawo wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an ajdadi muna gaishe shi kuma muna ba shi hakuri a cikin halin da muka shiga ya ce mu kiyaye tafiya ranar lahadi kaddara Allah kuma ta tafi da mu wancan lahadin ba dan muna so ba kuma gashi har dai abin da ya faru ya faru ba ku zo mun samu karatu ba to kuma ya faɗa ce za a biya bashi to in Allah ya da muna so ya zama da madadinsa da taimakonsa ya zama wato wannan karatu ya zama zai sanya zuciyarsa akan abin da ya shuɗe da kuma yan uwa baki ne da ba su ji daɗi ba wasu sun taso daga zaria wasu daga birnin yaro duk saboda karatu kuma gashi ba yi ba to amma allah ya da da taimakon allah da falalan allah da rahaman shi za mu ɗan karanta abin da ya sawwaka a cikin wannan yini kuma ina wa yan uwa baki ne ta'aziyya ta ainihin muƙaddamin zawiyar jikan manzo allah sallallahu alaihi wasallama mutum ta ƙi mai gudun duniya mai tsantsaini sharif mustapha idris rahmatullahi alaihi wannan ya shuka alkhairi kuma ya bauta wa allah duk abin da ya kamata ya yi ya yi sai da ta kai ko mai jin daɗi zai zo zawiya ko mai yake ciki zai zo zawiya ba abin da ke yana zawiya in ba abin da ya karfin shi ba so da haka mun ƙare za mu ba shehu ya masa addu'a Allah ya raya zuriyarsa Allah ya sa su kafa kan abin da ya kafa a kai albarka annabi sunna
عليه صلاة الله ثم سلامه تذكر حينا إلى الذكر والهدى رقيت
Behold, there are so long lives.
من جابنا والمفاوي عليه صلاة الله ثم سلامه على علي وعلى بما دمت عيسى بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الزاي
حرف الزاي
رقيت
مولم شيخ إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا yace na yi taraki amma tarakin fa ba irin tarakin da musulmi ke yi ba ba irin wanda mumini ke yi ba ba irin wanda muhsini yake yi ba ba irin wanda siddiqi yake yi ba ba irin wanda kudubi yake yi ba ba irin wanda jami'i yake yi ba ba irin tarakin da gausi yake yi ba
zural irfani na kai ƙarshen dutsen sanin Allah dole in za ka san Allah ne za ka fara gani sai ka sani sannan ka san Allah tukun ni ba ba maganan wai arifin billahi a ce ai na san Allah na kai ƙarshen martaba a cikin sanin zurul irfani ƙarshen dutsen sanin Allah na kai wurin dona da kake ji a ce ai za a je wuri kaza ne a san Allah za a je wuri kaza ne a san Allah misali sanin Allah a musulunci to a musulunci na kai ƙarshen martabatin takawa dama martaban nawa ne duwatsu nawa ne na sanin Allah akwai dutsen tuwa akwai dutsen istiqama akwai dutsen tsoron Allah to na hausa man shi sai ka gama tsoron Allah ka ka gama wani menene gudun duniya ka ka gama komai naka sai ka hango na can sama akwai akabiru suna neman martabobi da yawa sai sun je ainihin martabar da ta- daidai inda ya kamata a nan ne za su hau martabar sai sun ƙare wahalar da za su yi na su hau sai su ga shehu radiyallahu anhu ya miƙo hannu daga saman martabar ce miƙo hannunka ka miƙo kai ma a dora ka ka ɗana an daɗe a wurin ai to shi yasa ce na hau zural irfani tsoron martaba cikin sanin Allah sana'a imani akwai dutse na sidiku akwai na ikilasi akwai na dumanina to na hau ƙarshen dutsen dumanina sannan a ihsani akwai muraƙaba akwai mushahada akwai ma'arifa to na hau ƙarshen dutsen ma'arifar Allah a ko'ina dai ni ne sama
jibtul mafariza shi ya ce to ban je na zauna kawai haka kawai ya ce to na san Allah shi kenan in je in zauna kuma in ce zan huta a shehu ya ce na je na yayyanke da sai dazuzzuka da duwatsu na yi lebur ɗinsu duk wata hanya da ake bi a sa'ad da Allah hanya mai wahala da miyagun dabbobi duk na kashe su duk wanda kaga ya ƙi ba Allah shedaninsa ne hana shi amma ba wahalar hanya ba kana bokonka kana aikinka kana komai na 'yan boko zan haɗa ka da Allah ka samu abin da kake so ba wani abu da yau da zai tsare bawa ya hana ya saduwa da Allah sai dai in bai bi ni ba amma ba wata sana'a ko wani karatun boko ko kai ko shugaban ƙasa ne da kai in ka haɗu da ni ina iya baka kudubaniya ba
ilal hadratul aliya na yanke dazzai na yanke dukkan fakake na na rufe dukkan tekuna na yi lebar ɗin dukkan duwatsu ilal hadratul aliya na kai bayan Allah zuwa halara madaukakiya walil faidi sannan kohun nan na faidar tijjaniya da kowane kudubi ke nema abdullahi bin alhaji al'adawi ya nema shi suka yi raju ya nema sannan abdullahi shi abdullahi yas ya nema shi umar al-huti ya nema ibn al-arabi sa'i ya nema ali tamasini ya nema kai ali al-harazimin ma ya nema abbas bin al-gazi ya nema mahmud tunisi ya nema ga shehunan mu nan masu ma da kansu ana magana su shehu gibri mu duk sun shiga ruwa sun nema Allah ya ce to wannan kobin da wannan mazajen Allah suke nema tun azal ya ce to na riga na cafke shi yana hannu ko kabiru ko ma salmu kawai ɗayan biyu ko dai ka yi ni ko ka ce ba ni bane a tube ka ka dawo zalla
bi hubbi rasulillahi kamar an ce shehu to ya za a yi kafa ali harazimi ya za a yi kafa ali tamazin ya za ka fi muhammad al-gali ya za ka fi mahmud tunisi ya za ka fi abbas ibn al-gali ya aka yi kafa abin nazari ya aka yi kafi shi umar al-futi ya aka yi kafi ga sunan su malik si din nan su wane ne duka sun yi ijtihadi sun yi kokari hatta mahaifinka mun ji sai da ya fassara wa mutum dubu qur'ani daban-daban daban-daban ba mutum bai baban shi ibrahim ya fassara qur'ani fiye da mutum dubu wannan ya zo ya koya ya tafi wannan ya zo ya koya ya tafi kai ka san ba karama ba za a yi haka ba to duk wannan ijtihadin sai da shi ibrahim radiyallahu anhu ya mai da shi nisiyan mansiyan wallahi kamar ba a taɓa yin shi ba duk martabar wali in ta zo gaban shi ibrahim za ta tashi kamar ba a taɓa halittar ta ba wallahi in kana so ka gane wali kar ka kawo shi kusa da shehu a je shi a gefe kai ta kallon shi kana kawo shi gaban shehu zai zai dawo babu zai kare bal naqazifu bil haqqi ala al batil bayad maghrubi zawa zayik ja al haqqu wa zaqa al batil inna al-batila kana zahuka ba wata martaba da ta isa ta rabu shi Ibrahim ta wanzu wallahi ba ita annan Muhammad ne kawai sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wali da duk wata martaba za ka ce wa shehu wani shehu wani shehu wani duk wanda kake ganin sa malami ne kana girmama shi to karfa mai asiri karka har duk wanda ka zaka ce ashe dama jahili ne duk ilimin mutum wallahi duk wilayarsa wallahi in ka kuskura ka kara shi da shiru wallahi sai ka yi mamaki za ka gane bai san komai ba wallahi saboda shi shehu shi ne tushen ilimin jijiyar ilimin ke saboda yin kamun kafar da ya da annabi muhammadu abin ya wuce hankalin mutane ya ce hali ma'al mustafa la aqala yudriku halin da ke tsakanina da annabi muhammadu hankalin halitta ba zai iya kamawa ba to saboda haka shi yasa sai ya zama to shi ya wannan aiki ba wani wanda zai iya yin wannan kuma in ba shi ba
ahmada bi hubbi rasulillahi to kamar an tambayi shi aka ce to shi ya aka kafa waɗannan waɗannan manya-manyan waliyai irin irin suwa ne irin suwa ne a ce ka bi su shi ce ba da wani abu na fi su ba bi hubbi rasulillahi ai ko kaga inda adalci ai ba wani magana ya ce wallahi duk waɗanda ka ga na fi su ne da san annabi na fi su ne da san annabi domin ni ba wai tasowa ne iyaye na suka koya min ba ko malamai na ka san annabi ya gaya mana addibu auladakum ala salasi kisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul qur'ani to shehu radiyallahu ta'ala ya ce kibultu bi hubbil hashimi ni kasar da Allah ya halicce ni da ruwan ma ruwan ma na ƙaunar annabi aka kwaba aka halicce da shi so da ta ba a makaranta a koya mun san annabi ba ginin halitta ta ma da san annabi aka yi ta har yana fi yana cewa ma lisani ya zikirul mustafa harshe na ma sunan shi ambatan mustafa sunan harshe na ke to ta ina ko biyu ƴaƴansa duka sunan su muhammad har mata na sunan su muhammad ‘ya'yansa duka sunayen annabi Muhammad ke samu sai dai sai a kara da sunan da za ka iya fahimta in ba haka ba ana iya shiga gari a fara surutai surutan da ba za su taɓa amfanin ba ba za su cuce mu ba shehu radiyallahu ya ce ala kulli halin la ara gairu ahmadi ni a kowane hali ba na gani in ba annabi Muhammad ba so da haka ko tun da haka ne duka ‘ya'yana ma sunansa na samu su ana ɗufaylihu wabni musammahu haka ya faɗi ana ɗufaylihu wabni musammahu ni ɗansa ne sannan kuma duka yayana sunansa na samu annabi ya yi ibrahim ya ce to an haɗu bai iyo ni ɗansa ne
Ahmada.
ya ce to na fi waliyan nan da kake gani ne ba wai don wani abu ba da san annabi shine annabi ahmadu Sayyidi.
shugabana ban da kowa sai shi ko shehu tijani da kaji ina cewa shehi na ko shehu suka yi da kaji ina cewa shehi na ko babana alhaji abdullahi ne da kake ji ina cewa shehi na ko abdullahi bin alhaji alawi da kake ji ina cewa shehi na wallahi tallahi ba ni da shehin da ya fi annabi muhammad shine sayyidi ko
Wasirtu.
sai na zama إلى المحبوب نلت الجوائز na sami kyaututtuka إلى المحبوب zuwa ga masoyi na annabi Muhammadu kaga a can baya ya gaya maka na karɓi kofin faila kofin da mazajen Allah ke ta nema to yau kofin yana hannuna to sannan kuma na samu kyaututtuka kyaututtukan kuma ba zan faɗe su ba akwai baitin da yake bai yana cewa fil hajji yawmal idi bil khairi min minan jaharan atani mustafa bil manayi a filin aikin hajji ana zaune amina a fili iri-iri ƙarara wallahi sai ga almustafa sallallahu alaihi wasallam ya tofi na tashi zan girmama shi ce zauna kyauta na kawo ma wa athafa imala abu bisirrihi bisirin masahin inda sahin masahi ko ina wartsake ko na yi maye na bugu wallahi tallahi ba zan iya faɗin abin da annabi ya bani ba ko da bana cikin hayyaci na dan abin ya yi girma ya fi ƙarfin hankalin mutum to irin wannan ka ce waye irin shi ka kawo shi in akwai
فإن ليس الأقرب shi wai ce kai bari ka daina ba su labari na bari in gaya musu ko ni waye mata fa inda yake al'aqadabu duk wani wanda kake takama da shi kuma kake ji babban karshen shi dai ya kai inda ya kai a ce ya zama kudubi ko ba gejin wilaya kenan ba ka san kaman a, a ilimi ilimin zahiri za a ce mutum dokta ko ba ka suke ba in mutum ya tare ilimi a ce ai dokta kenan in ya kai can can can can a ce ai professor ko ba haka bane to idan ka ji an ce wa mutum dokta to su kuma waliyai wa- masu zikiri in ka kai i- irin wannan wurin sai a ce kudubi in ka zan professor sai a ce gaufi ko to shi ibrahim radiyallahu anhu ya wuce maganan dokta ya wuce maganan professor ya kai ga shi yake koyawa karatu karatu wani zai ce kai kai kai kai kai shehu manzun ne fa shehu manzun ne yake wada ko ka san shi eh dama dama laifukan shi yayi yawa to yanzu za ka ji abin da ya faɗa wa kansa radiyallahu anhu eh yo a to kowane mutum yana da irin yana da istilahi irin nasu suna cewa technicalities ko kowane mutum da irin yaransu waɗannan su ce dokta wannan ce professor mu kuma harkar mu in mutum ya kai a ce kudiri in yi gota a ce gausu to barka da yadda shi yake tsakaninsa da irin waɗannan professoshi da kuma manyan doktocin barka da yadda yake
فإن ليس الأقرب idan manya-manyan kudubai doktocin nan da profesoshin nan in suka taru في كل مشهد idan suka fita hayyaci fi kulli mashhadin a cikin kowane mashhadi maganar zati shine mashhadi wato akwai wasu wurare da ake yin taro na waliyai suna yi a kogon hira kuma suna yi a arfa kamar ran da aka ha- naɗa shoti ya radiyallahu anhu zama hatimul auliyai shi ba a kogon hira akai ba a arfa akai da za a yi kuma a gaici wani ya yi manya shi kenan aka kira kowa ya zo shehu tijjani ya zo aka ce ya gayyaci mutum ɗaya ya gayyaci saidi a harazmi da ya gayyaci saidi a harazmi ya take mai baya biyo shi ya ce da muka doto taron nan ya ce la haula la quwwata illa billahi tunda babata ta haife ni ban taba ganin taro irin wannan ba amma sayyidina khatimul awliya shi tunda aka doso taron da dai ya hango kubbar da annabi ke ciki ya sunkuyar da kai bai ƙara ɗaga kansa ba ina riƙe da takalmansa a a haƙarƙari na ina yi ina yan wange-wange ina kallo ce ga sahabban nan ina kallo ga bujiman gudban nan ina kallo amma shi kanshi yana ƙasa shugaban halitta kuma yana murmushi yana udulu ya waladi udulu ya waladi matso ɗana taho ɗana matso ɗana yau waliyai za su san waye kai waye su shehin ɗariƙanmu ya taho yana zuwa idurkusa gaban annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa hannu a bayan su idafa shi yace tashi ba nan zaka zauna ba kaga kujera can je ka ka hau yau ne waliyai za su san waye kai waye su shi tijani ta yi je zauna aka kawo kaya aka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kawo sayyidina ali ya dauko ya kawo wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a kirjin shi ya rungumi kaya ya ba Abubakar ya sa ya ba Umaru ya sa ya ba Usman ya sa ya ba Sayyidina Ali da ya sa Sayyidina Ali dama shine uban shi da kakan shoti gari manzo Allah ce je ka ka sa wa ɗanka kai man rawani ka ambace shi da sunan da na gaya ma in an zo taro ka gaya mai ya tashi ya zo tufatar da shoti gari sannan ya mai rawani ya ce na ambace da suna khatimul auliya il muhammadiyyin bayan taro ya watsi shehu tijjani tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullah wannan martabar da aka azana akai wani wani ya taba hawa annabi ya ce babu sai dai waliyai hudu sun san wurin amma ba su izo ba sida bin ya san labarin wurin ya yi ƙoƙari ya zo hasken tajalli ya hana shi ibn arabi shi ma ya san wurin har ya taɓa kaiwa wani makami ma ya ɗauka nan ne har yana yin baiti yana cewa bina khatama Allahu alwilayat fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di wa ma faza bil khatmi alladhi li muhammadin min ummati wal ilmu illa ana wahdi yace to abul hasan shazali ya zo rabi abul abbas al-mursi ya zo ne sai shehu tijani canza fuska to dan gatan halara ne manzo Allah ya ce dana yaya ya ce ya rasulullah ina so ka azana a wurin da ba wani wali da ya taɓa sani balle karambani ai tun da suka san nan har suka karambani ko da sun kasa zuwa ai akwai dan gani gani tsakanin mu ai so nake in je wurin da ba wani wali da ya isa yi mun wani gani gani da ya gani ya ga ubansa kawai haba malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu laifi a cikin yalwar rahmat da Allah ya bani ya gaya ni wa rahmati wasa'at kulli shay'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan abin da ke cikin gwamnatin Allah ina da mulki ina da iko da shi wallahi zan azaka a kujerar da ba wanda ya san tambayi ba kuma aka yi haka shehu tijjani manzo Allah ce masa karka gayyaci kowa kamar yadda wancan karan aka gayyaci taro wannan karka gayyaci kowa ni ma ba zan gayyaci kowa ba haba malam aka yi taron da shekara uku na bani tarihi aka yi yakin badar a kaduna to to ka gani ko to shikenan aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyace shi aka yi taron ba a sama ba mu ba a ƙasa ba kuma ba a tsakanin sama da ƙasa ba a cikin halarar tabarakan lazi biye da yin mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir a nan wurin aka yi in ka san wurin shi ke tabarakan lazi biye da yin mulku ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance ni da waɗansu ilimai da zan yi magana cikinsu da an tara kuduban halitta da sun ce jini na ya halatta balle wanda ba su ba abin da ya sa kana gari ga tijaniya ya kamata ka san waye shehu tijani shehu tijani ba wasa ba ne wallahi tun da babarsa ta aje shi a wannan duniyan har ya koma ga Allah bai taɓa yin wasa ba ko so da wallahi tallahi Allah kurum ne a gabansa wallahi bai taɓa yin wasa ba shi yasa da Allah ya tashi kuma ya kawo masa waɗanda ba sa wasa sai dai Ali da Harabi yanda ka san mala'ika wurin bauta Allah haka yake Allah shi da sha ne kurum zai bambance amma yanda shi Ali Harazu ne ke bin Allah wallahi abin sa ya baka tsoro sai bi Ali Harazu yanda yake bin Allah abin zai baka mamaki haka sai bi Muhammad al-Gari kabarin annabi ya koma ya tare bayan wafatin shi Tijani nan ya je dinga bauta Allah shi muna son waɗansu mutane wanda mun tabbata ranar alkiyama wallahi tallahi duk inda annabi kyanin su saboda haka mun gode ga almarar maman ahabba to fa inda insha Allah idan bijiman ku da bai suka mauta a cikin wannan halara ko a halarar kogon hiran nan da ake wannan taro ko kuma a halarar wato a nan amma muna so ka gaya mana wannan juma'ar da ta shuɗe an yi taro da shugaban halitta a kogon hira da manya-manyan bijiman kuduban halitta da Allah ka gaya mana a wannan taro me ya ce kuma da wani harshe aka yi magana ba da larabci aka yi na wani ya fito ya tona abin da aka yi ka gaya mana me ya ce kuma da wani yare aka yi magana ba amsa ya ce kwata-kwata a yau a duniya masu jin yaren ba su fi mutum goma sha biyu ba maganar da aka yi ba ya yi bane wannan da ake amfani da shi a wannan wuri saboda magana ce ta sirri tsakanin annabi da masoyansa manyan masu ɗaukar shari'arsa masu kula da ita saboda haka maganar mutum ya zai faɗi wani abu ƙarya haka ko ya je faɗi wani abu wannan wani abu ne da ya sa ba a san hayaniya da yawa da yawa to shi ne shi ce idan kuduban sun imauta fi kulli mashhadin a kowace magana maganin nan cikin nasutu ne ko cikin malakutu ne ko a jabarutu ne ko a lahutu ne ko kuma a cikin hahutu ne a ko'ina ma dai in sun imauta bi mashhadi an zati to ni ba a maganan wai cewa wai a nasutu ko malakutu ko jabarutu ko lahutu ni a cikin hahutu ma husdal marakiza ina da kujera a wurin hurtul marakiza na rabauta da makakkafa ina da wurin zama in dai har ka ce al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-badinu wallahi sai ka biyo ta kofa ta za ka iya gane wannan sai dai ka fassara wa mutane kawai eh an ce menene abinci shine na farko eh al-akhiru na ƙarshe eh al-zahiru eh eh bayyananne alba'idu eh boyayye kaje Allah ne boye to ba Allah ba a ce masa ma na farko Allah farko ne in ka ce na farko farko ya riga shi Allah ƙarshe ne ba na ƙarshe ba ne in ka ce na ƙarshe to ƙarshen ya riga shi in ka ce bayyananne ne to wani haske ne ya bayyana shi shi kuma Allah shi ke bayyana ka ba kai ne za ka bayyana shi ba ba wani haske da ya bayyana Allah sai dai Allah ya bayyana hasken sannan albanin Allah boye ne ba boyayye ne in ka ce boyayye kamar ya shige karkashin tebur kenan ko karkashin gado ka ce boyayye wani abu ne ya boye shi amma Allah ba abin da ya sai boye shi sai dai ya boye ka ko ya boye wani to saboda haka shi ne ma'anan wannan wa aqli ina nan na dewa da mamani dukkan wani hijabi da duk wani daji liman kad habbani ga wanda ya so ni so na hakika إلى الحقة العليا in kai shi halara madaukakiya ولو كنت رامزا ko da na yi wa fati shi ne ramiza ko da na zama ina cikin kabari na yanzu misali in tambaya ta ai shekarar shehu talatin da hudu da rasuwa ko shehu ce to wallahi in ka so ni ko a yau ka so ni wallahi zan kama hannunka in kai ka harutul aliyya in ce ha anta wa rabbuka ko shehinka yana so ko baya so ko ya yarda ko bai yarda ba ko Allah yake bi ko ba Allah yake bi ba shi yasa in kana son shehinka kana bin shehinka to ka rika ganin shi Ibrahim tare da shi in ba haka ba idan ya halaka za ku halaka tare amma idan ka gane cewa a ai man ya arifuni ya arifuni wa haji shehin dariƙa ɗaya ne kurum shi ne shehu tijjani shehu tijjanin nan kuma kowa ya sani ba wani bane illa shi ibrahim to saboda haka in za ka bi shehin ka kaddara shi ibrahim kake bi idan ka ga ya bauɗe kai ka san shehu ne ba bauɗaɗɗe ba ne sai ka bi shehu kawai kar ka bata a kanka lokaci kar ka ce "Ah, to ai ba yanda za a yi kaza kaza amma kuma fa kar ka kuskura sai ka lura dan akwai abin da yake ba kuskure ba ne kai ne za ka ɗauka kuskure ne a wurinka sai ka yi hatta to saboda ka shehu radiyallahu anhu shi ake bi kuma ya faɗa ya ce ko yau in ka so shi zai kai ka wurin Allah bayan magana mai sai kana ganin zatin sa fili ko kana har yanzu yana nan yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke tafiyar da addinin sa haka shi Ibrahim radiyallahu anhu ke tafiyar da dalilin shi
إلهي ubangiji na وصان نفسي ya kiyaye raina الدار matuƙar zamani لا أرى ba za a taɓa ganina ba أميل إلى ما ليس في الشرع جائزا ina mai karkata zuwa ga abin da bai halatta ba a shari'a har duniya ta nade duk munafuncinka duk kinibinka duk shiryancinka duk makircinka duk kaidinka baka isa ba ka gani ina aikata abin da shari'a ba ta yadda ba in ji shehu Ibrahim. Allah ya kiyaye ni ya kiyaye raina ba za ka taba gani yau a ce ba na yin azumi ba ba za ka taba gani a ce yau ba na yin sallah ba ba za ka taba gani a ce ina aikata wani abu wanda yake haramun ne shi a shari'a ba sam ba zai yi ba sai dai kai kage ka faɗi abin da kake so kawai
بيمن رسول الله shi ya ce ba dabara na bane da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إبدي masoyina ومرشدي mai shirye da ni لتربي له الأنجاه da jeranta yabo da nake yi gare shi كسرت فائزا hakika sai da na zama rabautacce عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati إن عظم الأعداء a tarwata taron makiyana ومن ساء da wanda ya muna na zato gare ni ya zazzage ni وبارز ko kuma wanda ya fito na fito da ni ya zare takobi ko kuma ya tara itatuwa ya ce ina zo wuciya a bini da doka shi ce to da wanda ya zage ni da wanda ya muna na zato gare ni ya faɗi abin da ba aiki na bane ya ce ina yi da kuma wanda ya tara yara ya ce su yaƙe ni Allah tabaraka wa ta'ala ka tarwatsa su ka tarwatsa yayansu ka fasa gidajensu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati تصيب من دامني wanda izalince ni wannan wannan salati ta zama kamar kibiya ce ce, wato wato ta samu نعم ta- ta ta samu wanda izalince ni والمبارزة da kuma wanda ya fito na fito da ni wannan salati to ta zama kamar kibiya ta sauka akan zuciyar wanda izalince ni ta bata imanin shi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarka wannan salati يستفى ake zaɓo من جاب المفاوز wanda yanke da zai da faɗaƙe da tekuna da duwatsu da saharu نهبي ya taho wuri na a kaula duk wanda yanke daji ko ta mota ko ta jirgi bai ga nisa ba ya tsallake duwar ya tsallake tekuna ya tsallake saharu ya tasar makaula to Allah ka yarda da shi saboda ka ga sai mu shirya ga tafiya na a gaban mu saboda ka ko mun wahala ko ya za mu yi mu tafi akwai shehin da ake biya mana fitowa ya je a lula da buta ko ban gidan shi kawai sai ya haɗu da wani yake biya masa kace ai dosin zamani ya bayyana yace Allah ya shi ko shiga gida ne ba a nan ya bar butar sai labari kawai to amma yanzu in aka ce kai haka sai da kana ka to ai bude ka san shewa yanzu ne kudi ne ba in ka ga ce ya to ni kudi kenan eh mana ni kudi ba za ka gani abin ya zama wasa za a yi ta mitin a yi ta mitin a ce za a yi mitin saboda faida za a yi mitin saboda dariƙa za a yi mitin amma billahi da la ilaha illa ba ba mu bashir ibrahim din nan kwaya ɗaya a cikin taron taro ne na afasa jama'a shehu kuro wato ina so samari da yawa kuka ji ina yin wannan magana kowa ne rinka kafa abin da yake ji ina faɗi a zuciyar shi ka cire tsoro ka cire tunanin wani abu zai iya faruwa ba daga Allah ba ka zama mai ƙarfin zuciya ka nemi sana'a kai karatu sosai ka zama mai girmama kowa mai ganin mutuncin masu mutunci mai taki wuyan mara kunya duk mutumin da bai da mutunci kar ka taɓa ganin ko yayi saboda in ba ka failin nan za ta zama abin kunya ba za ka gani makiyan failan nan ba za a iya yaƙar su ba ba za a iya zagin su ba za a iya komai ba amma shehunan faila yau sun zama wulakantattu a irin mutane a faɗi wannan yau gobe a faɗo shi kai shi ibrahim din ba bakin komai kirin zagin mutane kuɗi shi ne shehu to duk ko mutumin da ya mai da shehu kuɗi in ka kyale shi ba ba laifin ka ba duk mutumin da ya zo ce maka shehu ka lura cewa kuɗi ne gabansa yanke hulɗa da shi kawai so da san ba nan gaba za ka yi nadama mu dage ga tafiya nan tana nan za a bude masallacin shi kowanne mu dage ya nemi abin da zai nema kuma mu sani mu rike hadisin da shi ya ga mana kashful albas wa ala al-aqil an yakuna arifan bi zamani mumsikan lisan in ka kuskura ka ji kunya a wannan zamanin wallahi za ka wulakanta za ga mutum kwata-kwata mara mutunci ne bai da kunya ko ta sisi amma kana tsoron shi kana jin kunya ni na riga na gama yi wa zuciya ta hisabi tun baya duk mara kunya na gama yin kyauta da shi kowa yi wallahi ba zan taɓa jin kunyarsa ba ba zan taɓa jin nauyinsa ba kuma ina Allah Allah wata rana wani abu ya faru ranar su ba ce ce zai wani motsi ya ga abin mamaki Allah abin da ne yake kai na kenan akan wannan zamani duk abin da za a yi wallahi sai zai mutu na yi alkawari akan wannan bayan wallahi tallahi zan yi duk abin da ba a zata ba duk abin da na san shehu radiyallahu ya yi da shi zan zo in fadi in karanta mutane kuma duk motsin da na san shehu ya yi da shi zai yi kuma wallahi duk mutum da ya ce zai mun birki ɗaya in ma in mutu in ma kuma in galaba kai kawai shi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da annabi ثم سلامه sannan sa مع الآل ta da halayensa والأصحاب da sahabbansa ما دمت عاجزا matuƙar ni ban zama wato matuƙar ni gajiyayye na sani ni gajiyayye ne, ba mai iko ba ne to Allah ke wa annabi salati wannan shirya da nake wa almajirai na Allah da taimakon ka ne ni ban da iko akan komai Allah ka agaza ni to saboda haka wannan abubuwan da shi ke faɗi da za a ji na ce ai shi- in an ci shi tijani shi ibrahim ake shi ibrahim da kansa yake bari yana cewa turki kamri in hamamtu bi shurbihi sakirtu istizaza min kafi fardi bihi bal sukru qabla al-kawn wal karam lam takun wa ma thamma ghayru al-khamri wa kafi shurbihi wa muttu garaman fil madamati fa'ajabu bi barhama abdullah aw bi barhama abdul zati min fardi hubbihi وجدت حبيبي بعد موتي بحبه هو العاشق المعبود من فرق قربه فأرسلت نفسي وائزا وهي لم تجد سواي مجيبا للرسول وحزبه وقد صرت إنسانا الأذن وعينه وقد صرت إمدادا لأذن وعرفه بهيئة فيد البر والبحر جملة وإني نفس للأمير وسائله ولايتي العظمى تحققت إنني إلي ومني ما يفاد لشربه أنا النفس والآفاق ما ما رأيتها تراني فأنا الكل من عند ربي wannan abin da muka karanta yan uwa wallahi tallahi mabiya yin wannan bayanin ba ba ba za ku fahimta ba sai wani lokaci sai ran da kaddara Allah ta zo ko bayan bana nan ko kuma wani dalili ya hana a fita sannan ne za ku san cewa ina neman muku yanci ne ku samari a yau zamani ya kai ba wai ina maganar kaduna ko wani wuri ba a yau in har Allah bai sa ka mallaki abin duniya ba kuma Allah bai sa kana da gata matuƙar gata ba har ka ɗariƙa da faida sai dai ka hango ana yi ba wanda zai zo ya jaka ya nuna maka tabarkin Allah ya ce ga abin da shi ya ce ga abin da ya kamata kana zuwa kana fara kuma sai ya hau zagi shi bai kira ka ya nuna maka hanyar ba kuma wai kaji ka iya kokarin ka wataƙila ka fita kure ne kai ce zo wani kana da himma ka yi kokari amma abu kaza ka gyara abu kaza ba kyau ga yadda za ka bai yi ba sai zaki wataƙila kuma ka san abin da yake faruwa a gidajensu duk wanda zai ce zai magana a kanka wani ka san gayansa wani ka san yadda irin ƙoƙarin da kake da son da kake shi tijan da aikin da kake yi wallahi tallahi ba a yi a gida wani ma zai iya rike kwalbar giya ya wuce yana shaye shaye shi ba wanda zai masa magana amma abun kunya wai ka ce a yi salatul fati ka ce a yi zikiri ka ce a bishiyo to shi yasa in ina so in ga zuciyoyin yan uwana ya fi abin da nake ji a zuciyana ka zama tsoro ko kaɗan ni na gani lokacin da Allah ya halicci tsoro ina ganin kamar ba na wuri Allah ina ji ba na wuri shi yasa ba abin da yake bani mamaki kamar ga mutum mai shekaru ya ce zai zara ido ya kayi mazure ya kama wani wallahi sai fara sai ba dariya addu'a da zan dinga yi ce to Allah ka sa wannan kar wata rana shedanin sai sa ya shiga harkata kuma yanwa a yi haƙuri kar a rika cewa ai shi salahuddin radiyallahu anhu shi ya daure masa gindi ai shi abdul ahad shi ya daure masa gindi ai shi wallahi ba ruwan waɗannan waɗannan ƙaunar da suke wa iyayensu da kuma fahimtar da suka yi wa ɗariƙa da abin da suka ga ana yi a kauna a wallahi shi ya janyo alaƙar mu da su kar a manta fa ɗan dangi ne shehu mansur haifaffen kaduna ne sai da aka wayi gari tun izala ba ta fito ba iyayenmu suke jagoranci a masallaci ana bin su sallah kowa ya san wannan an wayi gari ba wai mu ba iyayen ma a nan aka haife su to wai mutum ne ya buga nan ya buga nan ya rasa ya zai rike ai shi shi su suka dau har fata nake da ce kai in ba dan ma shi salawa yana da amfani a kasan mu ba wallahi da sai in roki Allah in ce ina ma dai ce shi Abdul Ahad ya koma Senegal a ce shi Salahuddin ya koma Senegal ko da shekara daya in da masu cewa wai an daure min in da me za su na farko dai ni kadai nake yawo ko mashin ban shi da cargina za ka gani a bakin kasuwar bacci na zo wuciya masu zumbara baki da masu nuna da yatsa suna nunawa masu ce ai ga nan shi ya kama barnawa ta in ki kaza masu yi suna yi duka wani hayaniya kana yi ba abin da ya cuce ni to ballanta na kuma ce wai wai shi salamu shi zai daure karya gindi kawai dan na zauna zauna ina wannan karatu akwai waɗanda suka bani shawara suka ce kar a ƙara yin magana irin wannan akwai abin da suke sa ka gana yi wannan akwai abin da suke aikata a ƙarƙashin ƙasa duka wallahi tallahi Allah ya sani ai wani mitin nan a shirya wani mitin can a shirya wani mitin can abin da nake fata masu wannan mitin mitin din ku ta addu'a shi wa mansur Allah ya sa kare mutu da wuri kuma ku yi ta addu'a Allah ya sa in samu lafiya kuma Allah ya ba ku kuɗi ya ba ku jifa-jifai ya ba ku gwamnati ya ba ku gwamna ya ba ku shugaban ƙasa ya ba ku ciyamoni ni kuma Allah ya bani da shi Ibrahim ku sha mamaki a garin saboda haka a ai ba kamfen muke ba ba wasa muke ba ai wannan duk wasa ne saboda haka mai kiyaye wanda ya zai ba Allah ya ba Allah wanda ya zai koma gefe ya ji tsoro ya ji tsoro ni dai na faɗi wannan abin da kuke ai wannan mauna bishin salawar radiyallahu anhu tun da ya zo Kaduna ya san Kaduna sarai kuma duka abin da ake a Kaduna ya san kuma ko jiya mun yi karatu har na faɗi wata magana akwai dan uwa malam Muhammad Isa shi ya zo ya same ni mun magana in ba haka ba sai da na gaya masa na ce wallahi wata rana zan zauna in ba da tarihi ainihin asalin abin da ke asasa wannan matsalar da kaga tana faruwa din nan da waɗanda su suka zo suka asasa abu za ka ga idan ne magana za a ce a'a ka daina yin magana ai bai kamata kai magana ba ni fa ba magana nake ba a'a ina faɗin gaskiyar abin da aka yi amma sai a je a samu wasu mutane sun zo su kuma sai su faɗi abin da ra'ayinsu ke ba wanda zai je ya same su musu magana har na taɓa yin wata magana a nan na ce akwai wani malami yana zaune a nan a nan zaune yake a nan yake wani an taɓa yin wani taro har da shi aka yi taron wallahi wallahi aka yi komai da komai kai ka ce wannan taron daga shi ba za a ƙare wani hayaniya ba a kaduna amma saboda rashin tsoron Allah da wani abu da ya kakatutu a cikin zuciyarsu kawai sai ga su sai ka ji magana akwai maganar da na ji wadda so ke wata rana ya ji wata magana a baki na rarrasa ya baci ya ce zai yi giwa ya ce zai tare ni in ba shi mamaki wallahi a gabansa akai komai kuma ni abin da ke bani mamaki ke bani tausayi yayyena ne ba iyayensu iyayenmu ne iyayenmu iyayensu komai na zumunci tare ake yi da su amma wai abun kunya ka ga mutum da girman sa wai zai je to ni da a wanda nake so da a ce Allah ya kaddara a ce a gidan shehu salawa ake wannan taron ba a ce a wani wuri ake yanda ake taruwa a je a yi gunguwa da ce ai an daure mai gindi ne ke wani ai an yi kaza ne an yi kaza ne wallahi da zan so ai mutum duk wallahi tallahi wanda yake da baki a nan daga yau yadda ne magana nan waɗanda ba sa nan aje a gaya musu su je su haɗa kai da duk wanda suke jin ya isa wallahi tallahi su gwada wani abu su gani ko su tare ni a hanya ko su ce za su same ni a gida ko su ce za su ɗauki mataki ko za su sa kama ni ko su ce za su dake ni ko su ce za su yi wani abu da daga rannan za ka gane kai ne babba ko ni ne babba to saboda haka wannan na faɗa ne saboda yara a samari mu cire tsoro a zuciya domin akwai wani masoyi da ake a garin a yi ta zara ido a yi ta wani masoyi kaza ba san din yaushe muka rabu da wannan
alhamdulillah amin a asabar lahadin da ta wuce ba
kar a ce ko an ƙagare taro ne aka yi abin da ya sa na lura ba a sayar da mutane hakikanin abin da yake faruwa a kaduna taro ne muka yi wallahi tallahi a aminu a kai tare kusan ya kai shekara biyu da rabi akwai alhaji aminu yana nan akwai alhaji lawal malami yana nan akwai malam awwani na nan bakin kasuwar bacci inda ake yin karatun a sahihul bukhari da ake maganganu sannan akwai alhaji lawan giyasi sannan akwai sayyidi ali sisi dan shaunar barawo wallahi tallahi da an yi rikodin wannan zaman aka zo aka ci gaba da wannan abun wallahi tallahi da Allah an ci waɗannan mutane da kai mamaki yadda aka zauna aka fahimci juna shi wanda yake tuhumar yi bayani duka abin da yake damu shi aka yi masa bayani ɗaya bayan ɗaya wallahi tallahi ba abin da yake zargi wanda ba a yi masa bayani ba kuma ba abin da bai ce ya gamsu ba da bakin sai ce ya gamsu amma ikon Allah ana tashi taro aka ƙara kuma gab da azumin nan sai da aka ƙara gayyatar sa nan makarantar Madinatul Abab inda ne karatu aka kira wannan mutumin ya zo hatta rawanin da nake yafa a kafaɗa ta sai da ya zagi rawan iyayen da suka haife ni ne kawai bai zaga ba saboda haka waya ka za a ce a zauna shi kenan a kyale mutane kawai su ta haukan banza ana kallon su kamar ba san da suke ba saboda ka ina san da abin da suke ba girman su ko kudaden su ko wani kwarjinin su ko wani kibar su ko katon cikin mutum billahi da la ilaha illa ba zai furgita ni ba saboda ka mutane su yi hankali ba kar su rika kara shi ai kanin su Ahmadu ne ko kanin su Bashir ne kanin su mai gado wallahi wallahi na wuce duk inda kake tunani amma in baka sani ba daga yau wannan maganar da na yi don Allah in ranka ya ɓaci ka gwada wani abu ka kai kar ka taɓa tunanin shi wasu ya ɗaure min gindi ko ba wanda ya ɗaure min gindi shi Ibrahim da shi nake takama saboda ka saboda zalunci ya wuce inda ake tunani da yawa masu zuwa karatun nan ba su san me ke faruwa ba su shirya mun dabara a can su shirya dabara a can su tara majalisi su je su kaga wannan maganar su kaga wannan maganar su je makarantunsu ba abin da ba sa faɗi har ma zan faɗi wata magana akwai makarantar sunan majalisar abab badarawa suka tara malamai wallahi akwai yan uwa da muke tare da su a nan an ba su makaranta su rika koyarwa a kwaro ban gaya wa shi salawu ba dama ina so in gaya musu saboda ba zan yadda rayuwa na ya dinga tafiya haka aka ba su makaranta su rika koyarwa wallahi tallahi suka taya suka je suka samu waɗannan malaman aka je aka samu an sun kai shekara guda suna koyarwa yara sun fi ɗari aka je aka ce wai yan hakika ne wai su kaza ne su kaza ne aka kwace makaranta aka kore su aka ce wai za su lalata yara aka kwace makarantar a hannunsu sannan aka zo makaranta aka tara su aka ce wai ai wai shi shugaban nasu wani ne yana nan malam mansur wai kaza kaza wai yanzu haka ma wani gida ne ya je an kaza an kaza wai rawanin shi ma da yake ya fa yanzu haka matan gidan da rawanin suke sauke tukunyan girki a gidan saboda mugun abin da ya faru da shi wai a gidan dan Allah dan annabi haka ya kamata a ce shi kenan sai kawai a zauna a yi shiru bayan ko ba a shiru ba a dinga bi ta karkashin kasa wai ni za a yi wa shirin to kakka taba tunani wai ni kanin Ahmadu ne ko ni kanin Bashir ne billahi allazi la ilaha illa abinda ba za su taba yi ba wallahi zan aikata maka shi so da ka kuma daga yau in ranka ya ɓaci dan Allah ka kuskura ko a waya ko a gaba da gaba ka tare ni ka gaya mun wata magana ka ga abin mamaki kuma har ka wani mu'amala ko wani abu an dafi shi daga yau kar ka taɓa tunanin ka sani kuma ba gaba nake da kai ba kuma na lura cutar ta fara wuce gona da a cewa an yi yanzu ko kwana uku ba a yi sun ji nan nan nan nan nan badara har majalisi suka yi a kan irin wannan maganganu saboda haka shi yasa na ce lalle ya kamata in yi magana kar ka taɓa tunani wai ina da wasu yayi wai za ka zo ka biyo ko kai wai kai abokinsu ne ko kai kaza ne nasu ko ni fa ba ko su ma idan za su shiga wannan rigima fa wallahi ba zan firgita ba sun shiga Allah ballanta na kai saboda haka na gama magana ta ya rage kuma nan ya sauraro ya ɗauki matakin da ya ga zai ɗauka.
To kamar yadda muka bayani kamar yadda muka bayani an shuka wai menene hukuncin da idan ana wazifa za ka ga mutum ya rufe ido shin wannan yana da asali na mutum sai ya rufe ido shin akwai asali ko da abin yake
maganar rufe ido in ana yin wazifa akwai asali asalin wazifa ana so a yi wazifa ma ana so a kashe wuta ne in dai babu jama'a da yawa idan da jama'a da yawa misali a lungu ne shi umar rufuci radiyallahu anhu ya ce kar a kashe wuta saboda tsoron zargi mutane suna da zargi mummunan zato yawa mutane yawa ana iya kashe wuta su faɗi wata magana saboda haka in kai kaɗai ne a ɗaki ka kashe wuta kai wazifa idan kuma ba kai kadai bane in a fili ne to ana so ka rika yi kana rufe ido kana dan budiya kana rufe ido abinda ake so tasirin la ilaha illallah ya tabbata cewa kullu shay'in halikun illa wajhu shine dalili to in kana bude ido kana kallon mutane kamun ka samu wannan hasken sai ya dade baka same shi ba to amma in kana rufe ido to zaka rika samun wannan idan zuciyarka sai ya buɗe saboda haka wannan shine dalilin da yasa ana wazifa ke amma zaka ga manya ba sa rufe saboda su sun riga sun kai matsayin da duk abin da suka kalla la ilaha illallah za ta fada kan abu in ta fada za ta mai da shi kullu man alaiha fani to wanda bai kai nan ba kuma ana so ya fito saboda haka yan ma a ya hakuri kuma duka abubuwan nan da aka ji an faɗa kar a damu ina ba shi wa hakuri kuma shi ya hakuri wannan abu na faɗa ne saboda wanda yake so ya cuce ne ya bude ya samu dama na bude mai kofa akwai wanda suke so su yi amma suna ɗan jin kunya ta shi yasa kawai sai na fito musu direct na nuna musu duk abin da kake so kai kai ka daina jin kunya kai shi direct kawai haka ya fi kyau
addu'a karanta fatiha kafa daya kulwala kafa uku ko ce wake da bismillah salatul fatiha kafa uku da niyyar Allah ya kai masa ladan abin da muka karanta masa مصطفى إدريس اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وعافيه وارحمنا بعده اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبرنا وصغيرنا وحقوري مدك الله يبقى محقوري الله يبقى محقوري بعد كده أما الله يا قدر القرآن إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة to Allah ya faɗi haka to saboda haka wanda suke kasafi ga abin da Allah ya faɗa akan duk mai kasafi to saboda haka dan dai ba aiki da shari'a Allah ba aiki da abin da Allah ya ce shi yasa duk abin da yake faruwa yana faruwa amma mu muna hakuri da duk abin da ake faɗa ake maganganun da ake yi duk muna ji amma muna hakuri saboda kullum mu damuwar mu mu ta shagaltu da Allah mu ta damuwa da Allah mu ta shagaltu da Allah sauran kuma su yi shagaltu da mu su manta da Allah to mu kuma Allah ne a gaban Allah ya taimake mu baki daya Allah ya kara mana karfin zuciya Allah ya kara mana soyayyar shi Ibrahim Allah ya ba mu ikon biyayya gare shi Allah ya kara mana madadi da tarafi da kusaci Allah ya kara mana daukaka albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu arziki mai yawa mai yalwa mai albarka albarkan sahibul faidat يا رب بذاتي بصفاتي كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وتهدنا على العمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي أني كل من قد أحسن إلي من بجزاء أحسن بالمصطفى الشفيع والمحصول الخير ورا من قد هدي بالكوثر صلى عليه ربنا وصلى ما وفاد بالخير لنا وعم ما وفاد بالخير لنا وعم ما وفاد بالخير لنا وعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله